بأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka da muke haduwa don tafsirin alkur'ani mai girma a dalilan wannan wata mai albarka na Ramadan yau muna tara ga watan Ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da tara ga watan march miladiya biyar. kamar kullum muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya jikansu ya musu rahama waɗanda ba su da lafiya cikinsu kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke nan da ransu da lafiyarsu Allah ya inganta lafiyarsu ya tsawaita kwanakinsu muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon bunta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya bamu ikon kauce musu muna karatu cikin suratu az-zukhruf kuma a zamu tashi aya ta 60 da uku walamma ja'a Isa bil bayyina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم Allah Ubangiji ya ce walamma ja'a Isa bil bayyinat lokacin da Annabi Isa ya je musu da ayoyi bayyanannu kala sai ce da su qad ji'tukum bil hikma lalle tabbas nazo muku da hikima wal ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fi kuma nazo don da muku bayanin dukkanin abin da kuka yi sabani cikin sa fattaqullaha wa ati'un da haka ku ji tsoron Allah ku yi man da'a inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku da haka ku bautata masa hadha siratun mustaqim a wannan shine tafarki wanda yake madaidaici to ai yanzu Allah ta'ala yana labarta mana a bangarori daban-daban waɗanda suka shafi Annabi Isa alayhi salatu wassalam bayan Allah ta'ala ya ba mu kissar Annabi Musa alayhi salatu wassalam wadda tana da alaka da irin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa to sai kuma aka shigo magana a cikin abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma don akwai wata alaka da ke tsakanin wato rayuwar annabi isa alaihi salatu wassalam din kuma da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to abu na farko da aka fara tattauna dangane da annabi isa shine walamma dhriba ibn maryama masalan har zuwa inda muka tsaya a jiya wadda wannan wata shubuha ce da wani daga cikin wato mutanen da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo kuma wannan shubha ta su har ta taimakawa kafiran makka suke ganin kamar sun yi galaba akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine Allah ubangiji ya kawar da wannan shubhar kuma ya tabbatar da abin da yake shine daidai daga nan kuma sai kuma yayi bayani ma akan shubhar da take damun duniya gaba daya musamman duniyar hatta musulmin da kuma duniyar waɗanda ma ba musulmin ba su kansu yahudawa banu isra'ila wanda daga cikinsu ne aka fitar da annabi isa alayhi salatu wassalam suna cikin rikici mai yawan gaske dangane da shi sannan mu ma a karan kanmu musulmai kuma muna da rikici irin namu dangane da annabi isa alayhi salatu wassalam to ayoyin da muka ji a darasan da suka gabata Allah ubangiji ya fatar da mu daga cikin wannan shubha kuma mun yi iyakar bakin kokari wajen mu ga mun fahimci abin da yake shine daidai wanda ya fi dacewa da ayoyin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to a yau sai Allah ta'ala yake ci gaba da ce da mu walamma jaa Isa ibn walamma jaa Isa bil bayyinat kuma lokacin da annabi Isa ya je musu bil bayyinat wato mu fahimci cewa Isa annabi Isa alaihi salatu wassalam an turo shi ne cikin banu Isra'ila banu Isra'il, kun ga banu Isra'il suna da annabi dama da aka tura musu, ba ma annabi ɗaya ba suna da annabawa da yawa. Amma dai annabi wanda aka ba littafi a cikinsu shi ne annabi, annabi Musa salam shi aka ba a taura. To, bayan wucewar annabi a Musa salam wato sun sami saɓani a cikinsu. sun canja abin da ya shafi addinin sannan sun canja karantarwar annabi iya annabi Musa alaihi salatu wassalam har an samu wasu daga cikinsu ma sun fara ɗaukan uzairu a matsayin Allah mun gane don haka su ba wai wata shirka suke yi ba ƙarara wadda za ka ce ko suna bautar gumaka ko suna kaza ko suna kaza ko suna tawaye mudu ko suna suna kashe ƴaƴansu da rai ko suna dubba wannan suke yi ba su matsalar su shine sun canja sakon da aka turo annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi gurin su sun cancanta sannan tunda an samu wannan bawan Allah Uzairu wanda har muka tattauna akan sa dan kadan har sun mayar da shi cewa shi Allah ne to wannan dalilin shi yasa Allah ta'ala ya tayar da annabi Isa alaihi salatu wassalam a cikinsu to amma da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo kaga kenan yanzu ba wai zai yi fada da su bane saboda suna bautar wani tukunna bai ma kai ga wannan din ba tukunna abin da yake ta kokari har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya dauke shi shine sama yadda cewa shi annabin Allah ne wannan anan aka tsaya ba su ma gama yadda ba mun fahimta har abin da ya faru ya faru Allah ta'ala ya dauke shi amma shi kokarin da yake shine ma su yadda ma cewa shi annabin Allah ne mun fahimci wannan to dan haka yazo musu da ayoyi bayyanannu Allah ya ce walamma jaa Isa bil bayyinat lokacin da annabi Isa ya je musu da bayyinat bayyinat sune dai abinda muka karanta a darasin da ya gabata in huwa illa abdun an amla alai nabi isa ba komai bane face bawa da muka mishi ni'ima kuma mun karanta wasu daga cikin ni'imomin nan da Allah ta'ala ya masa to anan kuma sai ce lokacin da ya je musu bil bayyinat da ya je musu da ayoyi bayyanannu waɗannan ayoyin bayyanannu dai su ne waɗancan ni'iman da muka karanta mun gane amma akwai ƙarin wasu waɗanda ba mu karanta su ba waɗanda ba mu ji su ba misali an yi maganar raya matacce sannan da warkar da waɗanda ba su da lafiya sannan da yin amfani da tabo a yi tsuntsu ya tashi kuma a hura mushi rai ya tashi a take an yi magana akan tayar da wanda ya mutu to amma kun ga ba a yi maganar a wancan karan ba mu tattauna dangane da wato gaibu da yake gaya musu ba wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin Yan- kuma ina ba ku labari in ce maka ka ci kaza idan ka zo sai sai ya gaya maka ya ce wake da shinkafa ka ci misali ko ka ci funkaso ko ka ci duk abin da ka ci in ka zo zai gaya ma sannan kuma zai gaya ma abin da ka bari a gida a ka duk zai gaya ma kana da katan kaza na waye da shinkafa waye kana da kaza duk zai faɗa maka duk saboda mai wannan saboda su yadda cewa shi fa annabin Allah ne sannan ma a zo kuma a yi ab- ya zo ma ya yi abin da ya kawo shi tukuna sannan za mu ga akwai akwai akwai ma'ida akwai ma'ida daga cikin waɗanda suka yi imani da shi su ne alhawariyun ai kun ga Allah ta'ala ya bamu labari a ƙarshen suratul ma'ida iz qala alhawariyun ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaktana wa nakuna 'alayha minash shahidin wato suka ce da annabi isa alaihi salatu wassalam shin tunda ka ce Allah ne ya turo ka to Allahnka zai iya saukan mana da abinci daga sama sai annabi isa ya ce da su ku ji tsoron Allah fa in dai kuna da imani ya kamata ku ji tsoron Allah irin wannan tambayoyin bai ba su dace ba haka suka ce sai suka ce to tu sun tunda sun yi imani da shi sai suka ce da shi ai ba komai ne ya sa muka ce ka ka sa shi ya saukan mana da abinci ba sai dai muna so mu ci ne idan muka ci sai zukatanmu su kwanta mu samu kwanciyar hankali kuma mu tabbatar da cewa ka faɗa mana gaskiya da ka ce kai Allah ta'ala ne ya turo ka sannan wa nakuna alaiha min shahidi kuma mu zama mun yi shaida tabbas mun ce ka yi mana ka roƙi Allah Ubangijin ka yi saukan mana da kaza kuma ka roƙe shi kuma ya saukan mana kuma Allah ta'ala ya ba da labari cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah ta'ala akan ya saukar da wannan abincin qala Isa ibn Maryam Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin ya daga hannu yayi addu'a yace ya ubangiji ka saukar mana da abinci ka saukar mana da kabakin abinci ya zame mana wani idi da zamu rika haduwa muna ci muna koshi dangane da na farkon mu da na ƙarshen mu sannan ka arzuta mu da abin da zamu rika ci babu shakka kai ne mafi alkhairin masu arzutawa to sai Allah ta'ala ya ce da shi ya gaya musu inni munazziruha alaikum zan saukar muku da abinci amma fa duk wanda bayan na saukar da abinci kuma ya kiye yadda cewa kai annabi ne to zan mishi azabar da ban taba yi wa wani ba a duka cikin talakai kuma kamar sun yi sun yadda da wannan sharadin da Allah ta'ala ya musu kuma aka saukar da abincin kuma suka ci mun fahimta amma duk da haka kuma sai da suka zo suka yi sabani har ila yau to yanzu wannan sabanin da suka yi shine Allah ta'ala yake gaya mana a nan gurin walamma ja'a Isa bil bayyina lokacin da Annabi Isa ya je musu da bayyanannun dalilai waɗanda za su gamsar da su cewa shi annabin Allah ne kala sai ce da su qad ji'tukum bil hikma babu shakka na zo muku da hikima malamai mafi yawan malamai suka ce al hikma tana nufin annabta shine ma abin da Ibn Kasir a nan gurin ya tafi kai cewa al hikmatu tana nufin annabta قد جئتكم بالحكمة أي النبوة النبتة wasu suka ce alhikma tana nufin linjila da Allah ta'ala ya bashi wasu suka ce abinda alhikma take nufi da annabi isa yake ce da su qad ji'tukum bil hikma tana nufin yazo musu da ilimi da dukkanin abinda za su yi su samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala da kuma dukkanin abinda za su yi su haɗu da fushin Allah ubangiji ya zo musu da wannan ilimin kamar dai kana cewa idan ka haɗa su ga baki ɗaya da waɗanda suka ce hikima ana nufin annabta da waɗanda suka ce hikima ana nufin linjila da waɗanda suka ce hikima ana nufin ilimi da zai nuna musu daidai da ba daidai ba duk idan ka ɗauke su sai ka ga duk abu ɗaya suke magana mun gane sai dai a wajen fassarawan ne za ka ga malaman kowa yana kallon abin da ya fi muhimmanci sai ya faɗa amma an ka ce annabta ai duk ta tattare wannan ai bai zama annabi ba sai da aka zo masa da sako ga shara an bashi ma an bashi littafi in ka ce linjila to ai dama ba zai a bashi linjila ba sai dai in ya zama annabi to sannan me a cikin linjila kuma ai abin da zai gudar da su ne ya tsayar da su sannan ya hada su da da da da yardar Allah ta'ala ya raba su da fushin Allah subhanahu wataala kaga za ga duk tafsirin duk iri ɗaya ne to shi dai yace da su ya zo musu da alhikma wanda jamhurin malamai sun fi tafiya akan cewa annabta kuma a ɗauke shi a matsayin annabta ɗin zai fi gamewa sosai domin da linjila ɗin da wancan ilimin duka dai suna cikin annabtar da Allah ta'ala ya aiko shi da ita kala qad ji'tukum bil hikma yace da su lallai tabbas na zo muku da hikma domin a mafi yawan lokuta hikma tana nufin annabta mun gane ko hikma tana nufin annabta ko a darussan da muka yi da can baya kafin azumi mun tattauna mas'aloli waɗanda suka safi lafazin hikima din haka nan can cikin suratul kahf da Allah ta'ala yake magana akan khabir ko ya ce ya bashi hikima wanda malamai suka ce hikiman nan da ya ce ya bashi ne annabta don haka khabir annabi ne ba waliyi bane sai dai annabi Musa shi ma annabi ne ban fahimci wannan saboda haka abinda aka sanar da Khadir ba shi aka sanar da annabi Musa alaihi salatu wassalam kowa sakonsa daban da aka masa mun fahimta mun gane wannan to kuma aka tura shi ya je gurin Khadir yayi karatu don ya gane cewa amsar da ya bayar lokacin da aka tambaye shi cewa shin yanzu annabi Musa a duniyar nan akwai wanda ya kai ka ilimi maimakon ya ce Allah ta'ala alamu sai ta yi duniya ba wanda ya kai shi ilimi to shi kuma Allah ta'ala baya son alfahari in dai kana so Allah ya gama da kai yanzu yanzu na ko to ka fara alfahari in dai kana alfahari kana cika baki to yanzu na Allah zai gama da to shi yasa Allah ta'ala ya ce da shi a akwai wanda ya fi ka ilimi kai da baka sani ba aka ce da shi ya tafi gurin kabir kun ga yadda kabir ya nuna masa bai ma san komai ba kwata-kwata ma bai san komai kun ga yadda kabir ya nuna masa ya nuna annabi Musa bai annabi Musa sai zai zama abin tausayi a hannun kabir mun gane idan ka dauki annabi kabir a matsayin mushrik to fa bai ake ce masa ko to kaga daga karshe kawai ba aikin ma bai yi ba kawai sallama sai saboda ilimi yana da faɗin gaske wa fauka kullu zai ilmin alim to to kun ga wannan shine annabi isa alaihi salatu wasalam ko annabi musa alaihi salatu wasalam to wannan hikimar da Allah ta'ala ya bawa annabi isa alaihi salatu wasalam yake gaya musu sannan yace wal ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fi kuma don ku yi don in yi muku bayanin wani sashe na abin da kuke saɓani a cikinsa a nan lafazin ba'abu kun ga tana nufin wani sashe ko to amma wasu lokuta kuma kalmar ba'abu tana nufin kullum kun gane kawo aka ce ba'abu tana nufin wani sashe ba duka ba kenan ko to amma takan zo kuma da ma'anar duka ɗin gaba ɗaya Allah ta'ala zai ce da kai ba'du amma kuma yana nufin kullu gaba daya kamar anan gurin wal ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fi kuma dan in yi muku bayanin dukkanin abin da kuke sabani a cikin sa misali a cikin suratu a cikin suratu ali imran waccan ayar da muka karanta wa unabbi'ukum bima ta'kuluna fi fi bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li'uhilla lakum ba'd allazi hurriba alaykum kaga wa li'uhilla lakum ba'd allazi hurriba alaykum ba'd anan gurin ma tana nufin kullu wa uhilla lakum kullu allazi harrama alaykum nazo ne dan duk abin da aka haramta muku duk in zo in halatta muku shi saboda an haramta musu abubuwa da yawan gaske misali kun san an haramta musu a kamun kifi ranar juma'a a ram ranar asabar haka ne ko to ya zo ya ya ya ya halatta musu kuma labarin halattarwar yana cikin littafin da ya zo da shi shine Najila kun san an hana su cin kitse ha an hana su su ci kitse a aka ce in ma za su ci kitse din kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida sai dai kitsen da yake gadan bayan dabba amma wannan kitsen wanda yanka cikin saniya za a gan shi da yawa wannan an haramta su ci kuma duk inda kitse yake a jikin dabba haramun ne aka ce su ci sai dai kitsen da yake cikin kashin baya ka je ka kwata ka kalli kashin bayan dabba akwai wani fari za ka ga wannan kitsen shi kadai aka yi da su ci mun gane da sauran abubuwan da aka haramta musu to ya zo ne don shi kuma ya halatta musu wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum waj'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un kun ga anan ma sai ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim kun ga anan gurin ma sai da ya gaya musu wa li ubayyana lakum ba'd allazi taktalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu kaga sakon da iri ɗaya ne to ya zo ne don ya musu saɓani dangane da abin da suke yi wato dukan abin da suka saɓa wancan istishadin da muka yi kawai don mu fahimci cewa cikin alkur'ani a akan yi amfani da wani lafazi amma kuma ana nufin wani abu kuma wannan ba wai yana nuna cewa alkur'ani majazi ba ne a'a ba maganan majazi ake yi ba a magana ce ta haka su ma larabawa dama suke magana su za su iya faɗar ba'adu suna nufin kullu mun gane za su iya faɗar za su iya faɗar zannu suna nufin tabbas kuma mun gane wannan da kyau to yace na zo ne dinna muku bayanin sashin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa don haka fattaqullaha wa ati'u ku ji tsoron Allah ku yi man da'a to menene abin da suke sabani akai abinda suke sabani akai ibnu ashur a cikin littafin sa tahrir wa tanwir ya faɗa mana cewa wato sun sassaba ne wato ko ajiya mun mun tattauna har da shekaran jiya ba mun tattauna a sun kasu kashi akwai nasduriya akwai yaqubiya da sauransu wato sun yi sabani wasu cikin su sun wuce gona da iri wajen san annabi isa alaihi salatu wassalam wasu kuma sun wuce gona da iri wajen kiyayya ga annabi isa alaihi salatu wasalam waɗanda suka wuce gona da iri wajen soyayyar annabi isa alaihi salatu wasalam su ma sun zo sun sassaɓu sun sassaɓa a tsakaninsu ayar da ya ta zo gaba za ta yi mana bayani a kansu amma waɗanda suka suka wuce gona da iri wajen kiyayya ga annabi isa alaihi salatu wasalam su ne ainihin banu isra'il yahudawa waɗanda suka ce mahaifiyarsa zina ta yi ta haife shi sai haka su a gurinsu ɗan zina ne mun fahimta kuma su ne suka yi ta ƙoƙarin cewa sai sun kashe shi saboda ya zo yana ta nuna musu cewa sun saba duk abubuwan da annabi isa ya tafi ya basu a kai duk sun zo sun rikirkita komai sun rikirkita addinin annabi musa alaihi salatu wasalam annabi musa na ce ko to annabi musa abin sakon da annabi musa ya tafi ya basu a kai na attaura sun bi sun damalmala komai abin da ya shafi addinin duk sun lalata shi haka nan ma wasu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi duniyarsu duk sun bi sun rikita su gaba ɗaya. to yanzu ya zo ne don ya nuna musu cewa ya zo ya yi musu wannan bayanin yadda zai warware musu waɗannan matsalolin amma abin da yake da bukata shine su yadda shi annabi shi yasa yake ce da su fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma da'a ku yadda ni annabi so wato da yawan su ba su yadda shi annabi bane da yawan su ba su yadda annabi Isa annabin Allah ta'ala bane dan kadan ne waɗanda suka yadda da shi a matsayin annabin Allah ta'ala su ne waɗannan hawariyawan da wasu da zamu zo mu ji zamu karanta daga ibn daga tahrir wa tanwir a littafin tafsiri na na ibn ashur rahimahullah to kun ga anan gurin za mu fahimci cewa lallai a annabi isa alayhi salatu wassalam ya jawa banu isra'ila da ayoyi bayyanannu don mu fahimci yadda wato ayar take da alaka da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na farko lokacin annabi yana rayuwa da su da kuma mu yanzu da muke rayuwa yanzu wannan ayar ba wai kawai labarin ake ba mu ba a'a hukuncin da yake cikin ta yana da alaka da mu har yau dinnan da muke magana walamma jaa isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikma da zo muku da hikima ko ya zo musu da annabta ya zo musu da littafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da me da alqur'ani sannan wali ubayyana lakum ba'd alladhi taktalifuna fi kuma dan in yi muku bayanin dukkanin sabanin da kuke wannan ya nuna kun ga yahudawa sun saba sun saba kata kata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mutawatiri abu daud da tirmizi da da da imamu ahmad da ibnu maja duka sun rawaito riwaya daga sayyidina abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko da biyu ya ce haka nan nasara ma su ma sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko da biyu sai ce wa taftari ko ummati ala talatin wasu da ina firka ni kuma al'ummata za ta rabu kashi saba'in da uku wato duk za a zo a daddatsu a daddatsu kamar yadda duk muna gani yanzu duk shekara sai kaga sabon wani abu ya fito duk shekara to sun kasu kashi saba'in akwai wasu riwayar da suka nuna yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya dukansu ‘yan wuta ne in banda guda ɗaya kiristoci sun raba kashi saba'in da biyu annabi ya ce saba'in da ɗaya ‘yan wuta ne gaba ɗayan su banda ɗaya sannan ya ce al'umma ta za ta rabu kashi saba'in da uku amma kashi saba'in da biyu a cikinsu duka ‘yan wuta ne ɗaya ne kawai zai shiga aljanna an samu riwaya ma da aka tambaya annabi sallama to su suwaye wannan ɗayar ya annabi sallama ya ce su ne waɗanda suke kan ma ana alaihi yau ana wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kai yau da nake rayuwa ni da sahabbaina to kaga ka tambayi kanka in dai ba za ka yaudari kanka bane ka cuci kanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suka rayu alqur'ani ne da bayanan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko to alqur'ani da ma ba wani sabani akan sa tun daga shi intact yanzu abinda ake kokarin yin sabani akan sa shine sunna to ita ko sunna ita ce bayanin ita ce bayani duk abinda ya taso Allah ta annabi sallallahu alaihi karanta musu zai yi sannan kuma ya fassara musu sannan inda hukunci ya musu sannan inda suna da tambaya su masa tambaya shi kuma ya ba su amsa ya musu fatawa in ka dauki i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin da ibn al-qayyim zaka ga juz'i na hudu kusan gaba ɗayan sa ma fatawoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta kan mas'ala kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza to waɗannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ilimi ne kuma duk abin da yayi sunna ce kuma duk abin da yayi wato hadisi ne don ta kai hadisi shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية خلقية خلقي أو خلقي سواء قبل البئسة أم بعدها wanda ba shi ne shi ake kira da hadisi wanda a cikin hadisin da ake tabbatar da kuma abin da ya tabbata shine sunna duk abin da aka danganta shi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wasalam magana ce aiki ne mun gane wannan maganar ko wannan aikin ko kuma sifa ce sifa ta jikinsa mun gane a aya man ga mana ka karanta shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi duk an farfada mana ko yana da gemu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ga yadda yake tafiya ga yadda yake zama ga duk an gaya mana hatta abinci ma ga abincinan da ya fi ci ko ya yana son yana son kankana yana son a duk waɗannan bitse a kankana yana son yana son a wannan abar kabewa yana son dabino yana son nono yana son zuma baya son tafarnuwa ya fi son kanshi da sauransu duk wannan da an gaya mana sannan shi ba dogo bane zan kalele sannan ba ba gajere bane dan dukushi rib'atun min alqaw tsaka tsaki ne amma saboda haiba in yana cikin sahabbai sai gadi ya fi sai saboda haiba saboda kwarjini da Allah ta'ala ya bashi an gara mana yadda yake in yana tafiya kamar yana gangarowa ne kamar yana tafiya on toss ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yadda yake sa tufafi da yadda yake cirewa da yadda yake kwanciya duk an faɗa mana fa to wannan sifofin nasa ya zama ko na hali ko na halayya a ko na halitta ko kuma na halayya yana da amana yana da gaskiya yana da sakin fuska ha idan kai mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauka duk duniya kai kadai yafi kauna saboda zai sakar maka murya fuska ya nuna maka kai kafka fi kowa ma a wurin sai da za ka tafi kana cewa kamar ya fi kaunar kama ai shi yasa da wannan ya musulunta ya zo yake ganin kamar annabi ya fi kaunar amru bin al-as mun gane amru bin al-as a a a shi ne mahaifin abdullahi dan amru dan as amma abdullahi dan amru dan as ya riga shi shiga musulunci kuma dama an ce dududu wato irin auren wurin nan aka masa shi amr bin al-as din don haka dan abin da ya ba abdullahi dan amr dan as din ba shi da yawa na shekaru dududu bai ba shi sama da shekaru ko shekara goma bai ba shi ba sai da kaga dole za a rika dan samun yar tsama ma tsakanin su ko shi yasa zai ta sashi abu baya yi sai annabi ya je sai ya je ya ga wa annabi ya ce masa to ga abin da yake ya kamata a hana shi saboda shi ba zai yadda ba yana ganin ma ya riga shi shiga musuluncin nan kai daga baya ma ka shigo mun gane to shi kullum baya bacci sallah yake yi kuma kullum azumi yake yi kuma kullum sai ya soke qur'ani shi kuma abdullahi shi kuma bardan asiya Allah ne Allah ya yi shi da bala'in kaifin basira da da hangen nesa tun kafin ya musulunta ba shine irin irin waɗanda suke ce musu dahiya dahiyatul arab wanda idan ya kukkulla makirci baka yi saka ware ba amma kai in ka kulla kuma cikin sauki zai zo ya wani to za a tafi wani yaƙi bayan ya musulunta sai kawai annabi sallallahu alaihi ya ce shine kwamandan yaƙi kuma aka hada masa sa Abubakar su Umar duk su zama duk duk askarawan sa ne ko duri duri ko wata ɗaya da shiga musuluncin ba amma sai yake ganin cewa ka to ina jin annabi ya fi so na ma a cikin su to shine yazo yazo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wai a cikin mutane wa ka fi so saboda ya ƙara gamsuwa to shi ne annabi ya ce masa abubakar na fuso ce ikon Allah to a cikin mata ma ya ce ya ce wa ka fuso ya ce Aisha a a cikin maza nake nufi ya ce babanta ko sannan sai wa ya ce sai Umar ya ga to gwara tsaye da magana anan saboda karfa ya ta jero masa mutane so wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake halinsa ne haka yana da sakin fuska yana da murmushi yana da wato irin kofarsa a buɗe take shi annabi bai packaging kansa ba mun san packaging yanzu ana yayin packaging kowa da ya dan taso sai ce yayi packaging kansa kawai ba kowa zai gani ba ba kowa ba wayar kowa zai daga ba ba ko ina zai je ba kuma ba kowa bane ya isa ma ya zo kusa da shi saboda ya packaging kansa yana da sakatarori yana da wane ne shikenan a to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai packaging ba haka yake kawai duk wanda duk wanda yake son yayi ricin dinsa zai iya ricin dinsa da wanda ya isa da wanda bai isa ba da wanda yake da kuɗi da wanda bai da kuɗi wato annabi sallallahu alaihi wasallam karshen simplicity da yake haka yake babu ruwansa kowaye yazo ya ce zo mu je ka raka ni guri kaza sai ya je raka shi kowaye kowa ba har tsohuwa ta taba zuwa ta ce annabi zo ka raka ni wani guri ya tashi ya je ya raka ta haka saukin hali ke da yadda maki alaihi salatu wassalam to ana cewa duk yana cikin sunna ko hadisi ka ce duka waɗannan abin da muka faɗa kafin ya zama annabi ne ko bayan ya zama annabi saboda maki alaihi salatu wassalam dama shi dama na daban ne Allah ta'ala tun yana can yana gurin na na na Halima na na Halima Nana Halima yana yaro karami ke ko ya fita kiwo ai su abokansa waɗanda suke kiwo tare da shi suka ga mala'ika ya zo ya kwantar da shi ya tsaga kirjinsa ya ɗauke wani abu ya ɗauko zuciyarsa ya wanke ta tas sannan kuma ya ciccire wasu abubuwa ya mayar ya ɗinke kamar ba abin da ya same shi da aka suka gudu suka je suka gawa nana halima ita kuma ta ce to gaskiya kar ba wani abu ya sami yaron nan shi da ta ɗauke shi ta dawo da shi gurin kakansa ta ce gwara kawai a zauna lafiya tun da dai aka fara irin wannan kar a je a kashe muku yaro a zuwa samu matsala to dama za ka san tun daga lokacin Allah ta'ala ya kintsa shi kenan zai turo shi zuwa ga duniya saboda ka baya ƙarya baya cin amana baya gulma duk wani abu wanda take razira ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwata kwata baya yi kuma duk inda ake wani abu wanda ba daidai ba ba za ka taɓa ganin ma'aikiyar da salatu wasallam yayin waka ake yi shi ba ruwansa da waka yana gefe ɗaya abin da yake gabansa kawai shi yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to kun ga wannan ita ce sunna din mun fahimta kenan sunnan nan tana da faɗi sosai tana da faɗi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ta'ala ya gaya mana ya turo annabi Isa alaihi salatu wasalam ya zo dan ya yi musu bayanin dukkanin abin da suke sabani a ciki ko to kun ga mu ma muna fama da wannan sabanin muna fama da wannan sabanin har akwai waɗanda ma ba sa bin wasu sallama a wasu ma suka haɗu kamar su faɗa wasu ne suka haɗu kamar su kisan kai ma zaka wanda kuma duk ba wannan bane aka ce mu zo mi ta aka yi mu zo mu ba alqur'ani kawai mu sunna ta wajen amma sai wannan ya kama can wani sai shi ma je ya kama can wani ba ya kama can in ka ce a zuwa ba alkurani da sunna kuma kai kai ne ba ka son haɗin kai wanda inda haɗin kai ake so kowa ya saki duk abin da yake rike da shi ya kama alkurani da sunna ba sai an yi mitin ba kawai za ga automatically mun haɗu ba ba ba sai an wasu tarika ba an zo ana ta buɗe taro da addu'a ana ta wani jawabin babban waye mai taro duk ba sai an yi haka ba kawai in kowa ya rike alkurani da sunna shikenan kawai kan ya haɗu shi yasa ga malamai suna gaya maka cewa ahlus sunna duk inda yake a duniya wanda ya rike alkurani da sunna ma'aiki alayhi salatu wassalam za ka ga a ko ina a fadin duniya maganar su iri ɗaya ce ba sa sabani saboda source ɗin ɗaya ne amma ba sa sabani kwata kwata malamai suna ba da misali da imamu imamu ibn hazm mun gane ibn hazm da wannan wanda ya tafsi wanda ya yi wayar da at-tamhid ibn abdul barri al-numari ba su taba zuwa maka ba ba su taba zuwa aikin haji ba suna andalus ba su taba zuwa aikin haji ba tun da suke kaga ba su ma je madina ba ibn hazm da kaji ana cewa ibn hazm ibn hazm bai taba zuwa maka ballantana je madina haka ibn abdul barri yayi wa yayi wa yayi wa muwadda sharhi guda biyu manya manya ana ganin ba sharhin da ya kai nasa at-tamhid inda kana neman sharhi na muwadda babu sama da at-tamhid wajen fito da komai daidai amma ba su je maka ba ba su je madina ba kuma ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu ba amma alqur'ani kawai suka rike da sunna amma sai ka ji maganganun su suna dacewa da dukkanin maganganun mutanen malaman duniya kaga kenan riko da sunna da da alqur'ani kawai shine fa zai hada mu to amma wani ya zo ya kama wancan ya riki ya ce sai an bi ta nan za a je gurin annabi an ya ce ya annabi ya fi karfin ka je gurin sa kai tsaye a'a to ai gurin gurin ka aka turo ma shi kai tsaye kai ma to yaushe zaka tsaya kana wani labalabe wannan labalaban da kake ai ba nan bane ya koyar da kai annabi bane sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai so kun ga akwai alaka shi yanzu annabi isa so ma yake yi su yadda cewa shi annabi ne amma Allah ya fafur suka ƙi yadda sai yan kaɗan daga cikin su fattaqullaha wa ati'un lalle lalle ku ji tsoron Allah wa ati'una wa ati'un ku yi man da'a inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu a can cikin suratu ali imran babu damirul fasl babu huwa kawai ta inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu anan kuma inna Allaha rabb inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu wannan huwa din shine damirul fasl da inda kaga zamirul fasl yana nuna alhasr wato inna allaha huwa rabbi shi Allah ta'ala shine ainihin ubangiji na ba da wani ubangiji ban da shi wa rabbukum kuma shine ainihin ubangijin dan haka kada ma wani ya dauka cewa ni ne ubangijin na ko ni dan ubangijin ko ko ko da ni da wani ne muka haɗu muka zama ubangijin a'a ni ma da kuke gani na Allah dai shine dai ubangiji da kuma shine ubangijin ku hadha siratun mustaqim to kuma wannan shine tafarki wanda yake madaidaici na'am karanta mana mala
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم na'am علي ya isa ma bashi an mu- mu- mu abin nan A- a- a- Allah ta'ala ce faktalafal ahzabu min bainihim to sai kungiyoyi suka saba a tsakaninsu wato su banu isra'ila waɗanda Allah ta'ala ya turo ya turo musu annabi isa alayhi salatu wassalam dama can suna da mun faɗa cewa saƙon annabi musa yana nan tare da su kuma sun yi saɓani dangane da saƙon annabi Musa ɗin alaihi salatu wasalam wanda annabi Isa alaihi salatu wasalam ya zo don ya musu bayani ya fitar da su daga cikin wannan saɓanin. Mun gane? Wasu sun yi imani da shi, amma jamhurinsu ba su yi imani da shi ba. To cikin waɗanda suka yi imanin da shi kuma, faktalafal ahzabu min bayne. Cikin waɗanda suka yi imanin da shi ma, halin sai suka sake daddatsewa suka sake rarrabuwa fawailul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim da aka kai can waɗanda suka yi zalunci a cikin azaba a ta rana ta yini mai mai mai tsanani wato kai can su da wata azaba mai tsanani a cikin da za ta same su a yinin alkiyama irin wannan ayar Allah ta'ala ya ya faɗi shigen irin wannan ayar a cikin suratu maryam yace faktalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil kafirina fawailul lil zalamu min mashhad yawmin azim ko fawailul lil ladina zalamu min mashhad yawmin azim absir bihi wa asmi' to faktalafa al-ahzabu min bainihim wato a tsakaninsu su waɗanda suka yi imani da annabi isan kuma dama kaga ya zo ya tarar da sabani da yawa a cikin su ko to yanzu in waɗanda suka yi imanin da shi ibnu ashur bari na ga ban mana makaranta waɗanda suka yi imanin da shi ibnu ashur yace ikhtalafu ikhtilafa ummatin wahida su waɗanda suka yi imani da annabi isa alayhi salatu wasalam to kuma sai suka zo suka rarraba har ila yau ai fa minhum man sadaqa isa a cikinsu akwai waɗanda suka, suka gaskata annabi isa ɗin alaihi salatu wassalam to waɗanda suka gaskata annabi isa ɗin nan a ibn ashur ya ce akwai yahya ibn zakariya akwai yahya ibn zakariya wanda shi ne ya reni mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam a ɗan ɗan ɗan zakariya zakariya shi ne wa kaffala ha zakariya ko to akwai yahya wanda shi ne ɗansa kuma to shi ya yi imani da da annabi isa alaihi salatu wassalam sannan akwai maryam ɗin kanta uwar annabi isa alaihi salatu wassalam ita kan ta yadda cewa annabi isa nan kawai annabin allah ne to sannan akwai alhawariyun su goma sha biyu ne hawariyuna su goma sha biyu kaga goma sha biyu ga ɗaya ga ga biyu sun zama sha hudu ko to ibn ashur ya ce wa ba'adu nisa wa ba'adu nisa da wasu daga cikin mata an samu wata daga cikin mata ta yi imani da annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda maryam alaihi salatu wassalam ta yi imani da shi ita ita a wannan ana ce da ita ajjadaliya wadda ta yi imani da shi din to sannan wa nafarun qalil da wasu 'yan mutane ba su da yawa ba su kai sun kawo ba duk su ne dai waɗannan ne suka tattaru suka yi imani kawai da annabi a isa alaihissalatu raji su dudu ba su kai talatin ba ma wa kafaru bihi jamhurin yahud wa ahbaruhum amma jamhurin yahudawa duk sai suka kafurce masa da malamansu su yahudawa din za a kafarce suka ce su ba su yadda ba tare da cewa a cikinsu an samu wasu waɗanda suka mai da uzairu ya zama suna ce masa ɗan Allah sannan gashi duk sun gurɓata hukunce-hukuncen da yake cikin attaura to ibn ashur ya ce wa kana ma kana min ta'allubil yahud alayhi hatta rafa'ahu Allah kuma yahudawan tunda sun kafirce masa to sai suka yi ta shirya makirci da kutungwila suka yi ta shirya makarkashiya har akan sai sun kashe annabi Isa alayhi salatu wassalam har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya dauke shi ya tsafta da shi kaga basu bar shi ba ma fa an zo an yi abin da ya dace din ba ba su ma bar shi sun yi imani da shi din ba shi yasa malamai suke amfani da da da magana annabi isa din da malaman usul suna cewa akwai lokutan da ya juzu ta'khirul bayan an waqtil haja kun za akwai kaida ai la ya juzu ta'khirul bayan an waqtil haja ko ana yawan fada cewa idan magana ya kamata ka fade ta anan to ka fade ta anan din karka jinkirta ta sai wani lokaci to akan samu circumstances waɗanda akwai buƙatar karka fada din ka bari tukunna sai an yi gaba shi yanzu ya zo musu da ɗimbin ilimi ya zo musu da abubuwa kuma shi ne zai hallin matsalolinsu gaba ɗaya amma bai fara yi musu hallin ba tukunna so yake sai sun yadda cewa shi annabi to su kuma su yadda ba a iyaka waɗanda muka ji dinnan su ne kawai suka yi imani da shi sun man tasharar alhawariyun yad'u ila shari'ati musa yanzu tun da an ɗauke annabi isa alayhi salatu wasalam sai su hawari yuna ɗin nan sai su kuma suka baza a cikin banu isra'il suna da'awa suna ta kira suna ta wa'azi fa atba'ahum aqwamun min balad rumiyya to sai aka samu wasu mutane daga ƙasar rum su kuma sun yi imani da su wa biladil yunan da kuma ƙasar greek sai aka samu wasu sun yi imani da wannan hawariyun ɗin saboda ba su zauna ba sun yi iyaka bakin ƙoƙarinsu akan su je su su yaɗa ɗan abin da suka sani suka yi imani da shi dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam amma walam yalbisu su kansu hawariyun ɗin ba a daɗe ba an ikhtalafu min bainihim su ma sai suka zo suke saɓani a tsakaninsu su ma ɗin mun gane fi usulul diyana fa tafarraqu thalathat su ma a kan aƙidar a aƙidar su ma sai suka zo suka rabu har suka koma suka kashi uku to waɗannan kasusuwan da suka rabu su ne kasusuwan da na faɗa mana a darasin da ya gabata sai dai a wancan karan na mana magana har da waɗanda suka kafurce ɗin akwai nasturiya akwai yakubiya to a nan kurin kuma yake cewa akwai malkaniya su waɗannan malkaniya ɗin su ne 'yan katolika mun gane yan katolika ana cewa yan roman katolika ko yan catholic su kuma yan katolika su ne waɗanda suke cewa isa salisu salasa majmu'uha uwal ila su ne masu cewa su ne masu trinity suna ganin annabi isa alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin alloli uku ne don haka a gurinsu akwai al'abu shine allah akwai al'ibinu shi ne isa sannan akwai ruhu mai tsarki shi ne jibril shi ne za su ce maka Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki haka za ka ji suna faɗa Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki to waɗannan fa a cikin hawariyun ɗin ne ma fa aka samu wannan saɓanin ba su waɗancan suna ganin da tafiya sai tafiya sai suka ce kai ai annabi isan nan ma Allah ne kawai mun fahimta wasu kuma da tafiya ta yi tafiya sai suka da suka ce a ba Allah bane amma dai dan Allah ne da wasu kuma cikin su sai suka ce a a kawai dai ɗaya ne daga cikin uku wato uku ce amma kuma ɗaya take ne shi da wannan lissafin da har yanzu duniya ta kasa ta an rasa yadda za a ganar da mutane ka ce uku kuma ka ce a lokaci guda ukun ta zama ɗaya ai ba zai yi ba ko five alive da ake cewa five alive in ka sha ka saurara duk zaka ji sauran abubuwan ko zaka ji kowanne zaka ji sautin kowanne a ciki don haka ka san cewa ba abu ɗaya bane mun gane ba zai yi ka haɗa abu uku kuma ka ce su zama ɗaya ba ba zai yi ba uku uku ce ɗaya kuma ɗaya ne kawai to wallahi duk wannan duk wannan wannan sharrin to shi ake so sai an kunsa mana a cikin addini a cikin musulunci wanda waɗannan ɗariƙun sufaye musamman tijjaniya abin da yake gaban su ke su dama waɗanda ya shiya dama su wannan an gama gane su to dole ne sai mun tsaya mun fahimci addini yadda ya kamata to kaga faktalafa al-ahzabu min bainihim sai suka yi tsabani a tsakaninsu fawailul a min bainihim fawailul lil ladina zalamu lallai azaba lafazin wailun ko dai ka ce bone ko kuma an ce wailun wani kwari ne a cikin wuta amma dai kawai tsananin azaba ta tabbata lillazina zalamu ga waɗanda suka suka zalunci suka yi zalunci min azabi yawmin alim daga azabar yinin nan mai radadi ko kuma daga azaba ta yinin lahira kuma azabar mai radadi to anan kawai lafazin zalamu a a a a alqur'anance idan kaga zalunci a cikin alqur'ani a mafi yawan lokuta kafirci yake nufi a mafi yawa kafirci yake nufi ko shirka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم kaga riwaya tabbatacciya cikin sayar bukhari an nuna az-zulm shine shirka wanda ya imani gangariya kuma bai cakuɗa imaninsa da shirka ba mun fahimta to haka nan Allah ta'ala ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai a mafi yawan lokuta galibi in kaga lafazin zalunci a cikin alqur'ani galibi yana nufin kafirci ne ko kuma shirka to kaga anan fawailul lillazina zalam kai can waɗanda suka kafirta kenan ko har suka kai ga saboda sabanin shine ya kai su ga sun fara sun koma ma kuma suna shirka sabanin da suka yi sa suka koma wasu suna cewa Allah ne ai babu shirka da ta kai ka dauki wani ka ce masa Allah ne ko kuma ka ce masa dan Allah ne wannan duk shirka ne mun fahimta to kaga amma me ya kai su zuwa ga wannan wannan shirkar shine sabanin shi yasa shi sabani iri biyu ne kuma dole sai mun san fiqhun sabani duk yadda muke dama sai mun yi sabani Allah ta'ala ya ce walizalika khalaqahum dan haka ma aka halicce mu yanzu ina ina tsammanin kowa irin rigarsa nan daban take kowa kowa kalar rigarsa daban kuma shi ya ga dama ya sa kayan kuma gobe ma muka zaga kowa kuma ya sa irin wanda yake so har yanzu amma kaga kuma muna zaune lafiya ne ashe irin wannan sabanin ba na faɗa bane ha ba na rikici bane ba na tada jijiyar wuya bane ka zo sallah wani ya daga hannu ya dora a kirji wani ya sauke ba wani abu bane ba ka masa wa'azi ka nuna masa sunna ce in yayi shikenan bai yi ba sallar sa dai tayi mun gane in za a tafi sujada wani zai tafi da hannu wani kuma zai tafi da gwiwa ba haka bane shikenan ka fahimtar da shi a da hannu annabi sallallahu alaihi yake zuwa shi kuma in ya fahimci ɗaya bangaren shikenan sallarsa dai tayi to akwai sabani wanda ba na rikici bane ba wannan ba za mu iya kubuta daga gare shi ba abinda kawai za mu yi in an sami irin wannan sabani shine ka girmama tunanin wanda kuka saba da shi ne mun gane ka girmama tunanin wanda kuka saba da shi amma kuma akwai saɓani a cikin usulu a cikin tushen addinin kansa a cikin aƙida to nan shi ne ake tada jijiyar wuya a kai a yi ta zance a yi ta bambami amma shi ma idan ba ya kai ga an yi ridda da sauransu ba babu wani tada jijiyar wuya kawai bayani za ka yi ta yi dai har a zuwa a rika gane to amma idan aka ce malam wane ya yi saɓani da malam wane mun gane wannan ni ba ina muku magana ne a gumal fa nake muku magana ba ina mana magana bane a wannan yawa ni a gumal nake maka nake mana haka ce malam wani ya sabani da malam wani to kada a ce wai za a zo a samu wata matsala kuma mun fahimta a tsakanin ɗaliban ko har ake neman a haifar da wata matsala kuma tsakanin su kansu malaman kun so yana yana ɗaya daga cikin matsala almajirai ko shikenan a lallabo a ji wata magana daga wajen wani a koma a kai ta can a yi ta yawo a yi ta yawo har sai an tada fitina a tsakanin mutane to kwata kwata bai dace ba sabani dole sai an saba mun fahimci wannan dole zan yi fatawa ta saba wa ta da kamala abu yau dole ne haka dole wata rana zai yi fatawa ta saba ta dole ne wannan ban isa ba ko zama muke muna mitin dole wata rana sai mun fahimci abu ba daidai ba to haka duka sauran malamai da haka kenan malamin ka ya faɗi kaza shi ma malamin sa ya faɗi kaza to a girmama dai tunanin kowa kai kawai naka shine ka bi ka ga menene daidai menene ainihin daidai wanda ya fi dacewa a bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ka hau kai ka zauna mu kuma gaban mu da sabanin mu Allah ta'ala ya gafarta mana malai mana addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله ba sake da
kuma